إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا قاري الله سبحانه وتعالى godiya mai kowa mai komai wanda cikin rahmar shari da hikmanta ya sake ba mu wannan dama ta haɗuwa don ci gaba da karatu cikin wannan littafin na babban malami الإمام أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي عليه رحمة الله أيو درن شاء كل كيلن جوزن شعبان فكرة تقول يا لدري حدود أربعين بشدة كل بقي كيلنكم أربعين بقي wanda ya yi daidai da ɗaya ga watan biyu shekara dubu biyu da ishirin da shida wannan shi ne darasi na sha ɗaya a cikin jerin karatuttukan littafin bayan fadda ilmin salaf ala ilmin khalaf wanda idan ba a manta ba muna tare da al'imamu ibn rajab al-hanbali akan bayanin da yake yi na cewa yawan magana da yawaita zance ba shi ke nuna ilimi ba wani lokaci za ka samu magabata na kwarai ba sa yawaita magana amma kuma sai ka ga Allah ya sanya albarka a cikin maganarsu saɓanin 'yan baya wanda suke yawaita zance amma kuma su ga bai amfanar ba yadda zancen magabata na kwarai yake amfanuwa ko yake amfanarwa ibn rajab sai ce wa qad kunna kathirun min al-mutaakhirin bi hada haka ne ku an jarabci da yawa daga cikin 'yan baya waɗanda suka zo daga baya kenan an jarabce su da wannan fitinar فظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك sai suka yi zaton cewa duk wanda zancensa ya yi yawa ya fiye gandama ya fiye musu a matsaloli na ilimi da addini to shi ne fi kowa ilimi fa hada jahlun mahdud wanda yake wannan tsagwarka jahilci ne wanzur ila akabir sahaba wanda yake ka dubi manya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ulama ihim ka dubi malamai cikin sahabbai ka abi bakr ka doka as-siddiq al-akbar abu bakr radiyallahu anhu wa umar wa ali ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت كيف كان فكلرا يور وان لم من cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'anda su ne malamai dama shi Abubakar radiyallahu anhu da shaidin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce wa kana Abubakar a'lamana shi Abubakar shine fi kowa ilimi cikin mu shi kuma Umar radiyallahu anhu Abdullahi dan Mas'ud shi ya masa shaida yace da za a sanya ilimin sayyidina Umar a cikin sikeli a ɗora ilimin sayyidina Umar a cikin sikeli daya sai a tattaro ilimin sauran mutane a sanya a sikeli daya to da ka ga sayyidina Umar ilimin sa ya rinjaye da duniya wato bayan shuɗewan Abubakar radiyallahu anhu sannan idan ka ɗauki Abu Husnain Ali radiyallahu anhu da ba shi fa mashhuratun fadailu wa Mu'adh shi ko Mu'adh da ba da annabi yace yuhsharu Mu'adh amama al-ulama bi raswa shine imamul ulama shine sarkin malamai wa Ibn Mas'ud shi kuma Ibn Ummi Abd wanda in kana son ka ji Qur'ani yadda Qur'ani ya sauka shi ka sabani kira'ar Abdullahi ibn Mas'ud shine babban malami a garin Kufa wa Zaid ibn Thabit ka Zaid ibn Thabit afradukum Zaid man yace ka dubi waɗannan sahabban kai makami yaya suka kasance kalamuhum aqallu min kalami ibn Abbas in ka dubi zancen su da maganganun da suka yi za ka ga zancen nasu bai kai na abdullahi ɗan abbas ba wa hum a'lamu minhu sun kuma fi abdullahi ɗan abbas ilimi can kasa falin ke ɗan bayani kan cewa shi abdullahi ɗan abbas allah ya tsawaita ransa ne an buƙatu zuwa ga iliminsa shi yasa ya yawaita zance amma duk da haka wa'annan sahabban da aka lissafta sun fi abdullahi ɗan abbas ilimi amma idan ka duba ta fuskar yawan zance za ka ga abdullahi ɗan abbas ya fi su zance misali a tafsiri da wasu matsaloli na fikihu da fatawa zantuttuka abdullahi kan abbas suna da yawa sabanin in ka bincika zantuttukan abubakar da zantuttukan umar da zantuttukan mu'azu da zantuttukan zaid bin thabit da zantuttukan abdullahi bin mas'ud ba su kai shi wa zance ba to wa kadhalika kalamu tabi'in in ka duba hakan nan maganganun da tabi'ai suka yi wa'anda suka zo bayan sahabbai kenan aksaru min kalamin sahaba su ma zancen ya fi yawa ya fi zancen sahabbai yawa wasu sahaba su a'alamu minhu babu shakka kuma sahabbai sun fi sa ilimi wa kadhalika kadu wa tabi'in hakan nan zaka samu wanda suka zo bayan tabi'ai kalamuhum aktsaru min kalamin tabi'in su ma dai zancen nasu ya fi na wa'anda suka gabace su wata tabi'una a'alamu minhu su kuma tabi'ai sun fi sa ilimi wato zamani na tafiya ne ilimin na karanci bayanai na yawa alaisa da ilmu bi takardar riwaya ba yawan riwaya shine yawan ilimi ba wala bi kasratil maqal haka nan ba yawan magana shine yawan ilimi ba walakinahu nurun yukzafu fil qalbi walakinahu nurun ilimi dai wani haske ne yukzafu fil qalbi wanda Allah yake yawa a cikin zuciya yafhamu bihi al-'abdu al-haqq wanda da ilimin nan zai bawa zai fahimci gaskiya wa yumayyiz bihi bainahu wa bain al-batil kuma ilimin ya taimaka masa wajen bambancewa tsakanin gaskiya da ƙarya wa yu'abbiru an dhalika in kuma ya tashi bayanin ilimin nan zai yi bayani ne bi ibaratin wajiza da wasu kalmomi takaitattu muhassilatin lil maqal wanda za su taimaka masa wajen isar da sako da manufa ba da yawan zance bane ilimi ba yawan zance bane idan ilimi ya zo da za ka ga mutum na bayani ne kaɗan an kuma gane abin da yake nufi idan mutum bi can hamish da yake cewa walakin na nurun yukzafu fil qalbi ilimi haske ne da ake sanyawa a cikin zuciya بتحقيق يجي روية مثل هذا عن مالك أنكر قولنا وانا زنسل لك إمام مالك يكي شوى ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم نور يدعو الله عز وجل في القلب إمام مالك هنا شوى إلمي بايو الرواية بني أبدا يكي شوى إلمي حتى يلي لألا يكي الثانية وأشكي زوجيا رواه الجوهري في مسند الموطأ النبي ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم نور يضعه الله عز وجل في القلوب علمي حتى لعل يتسنى وينزكى وشاهد هذا الكلام قول الله تعالى أبدا كي ثبتت وأن الزجان شيء فلا ألا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور تكون ده ألا بباشي لسنيا من حكي وتباشي ده حكي وأصول هذا النور تكما توشا وأن حكي إذا مسلم يلا ليمن إلمي إلمي لكي زما حكي قنيشي كتاب الله تعالى شيء لتافن الله من أراد العلم فليسور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين haka Abdullahi ɗan Mas'ud ya ce duk wanda ke son ilimi sai ya kuta cikin Alƙur'ani cikin Alƙur'ani za ka samu ilimin ‘yan farko da ilimin ‘yan baya abin da zai zama to asali na dukkanin wani ilimi da zai amfani mutane a duniya da lafiyar su cikin Ƙur'ani yake na san zafin Allah shine asalin tushe na ilimi Allah yana cewa qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim hakika haske ya zo muku daga Allah wa kitabun mubin wanda hakkin nan kuma littafi ne mabayyane sabanin yadda wasu suke fassarawa qad ja'akum min Allahi nurun hakika wani haske ya zo muku wa kitabun mubin da kuma littafi mabayyani sai su ce aito abin da ake nufi da nurun shine annabi sallallahu alaihi wasallam wato annabi haske ne wanda in ka duba ta fuskar ma'ana eh annabi haske ne amma ba shi su suke nufi ba su suna nufin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an halicce shi ne daga haske wanda kuma wannan babu dalili la min alqur'ani wala min as-sunnati as-sahiha babu wani abin da ya nuna haka daga cikin alqur'ani babu kuma hadisi ingantacce hasali ma sabanin haka ake da shi a cikin qur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam malaiku su ne aka halicce su daga haske shi kuma adamu alaihi salatu wassalam kulika mimma wusifa lahu an halicce shi ne daga turbaya kamar da Allah madaukakin sarki ya bayani to a wannan ayar babu dalili akan cewa annabi haske ne asali nurun wa kitabun mubinun abu ɗaya ne sai da wani lokaci dalibi zai ce to ai alwawu taqtadil mughayara duk sanda aka zo da wawu wawu al-aqifa wawu da ke hada abubuwa guda biyu to za ka ga na farko da na biyun ba abu ɗaya bane inda za a ce ja'a zaidun wa amrun to da zaidu da amru sun sha babban kenan ba ɗaya bane idan na ce ja alkitabu aw ishtaritu alkitaba wal kitaba na siya littafi da littafi to kenan littafin farko ba shine littafin na biyu ba shine iqtida'ul waw al mughayar wato waw na fa'idan da cewa abin da ke farko da abin da aka yi asafi akan sa ba ɗaya bane to amma hakan na tabbatuwa ne idan ya zama cewa abubuwa ne dama mabambanta juna ba su haɗuwa amma idan ya zama cewa abu yana ɗauke da wata sifa sifar nan na abun ne to ana iya kawo sifar abun sannan a kawo abun qur'ani yana zuwa da irin wannan salon sabanin misali Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda kaga as-samawati kenan ya ta bamban da al-arda amma ko da Allah madaukin sarki yake bayani akan littafi yace bayani wa atayna wa yid atayna musa al-kitaba wal furqana لعلكم تهتدون فتن سلم كبام النبي موسى الكتاب والفرقان هذا ايضا شيني دي لتاب التوراة الكتاب شيني التوراة الفرقان شيني دي التوراة أما بيسا أتكاوشي سبوت الفرقان صفة شيء تا التوراة وتتكي ربي تكالين قسكية تفتا سورة يا حلت ذا إيقاوة قرآني نقوى حكا لكن قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ina nufin sifa ce ta littafi littafin nan nurun ne haske ne saboda yana haske kama mutane yadda za su bauta wa Allah subhanahu wata'ala yace yahdi Allah yahdi bihi Allah wa yattaba'a ridwanahu subul salam Allah yana amfani da littafin wajen shiryar da man ittaba'a ridwanahu wanda ya bi yardarsa subul salami zuwa hanyar tsira ko tafarkin tsira wa yukhrijuhum min az-zulumati kuma zai fitar da su daga dukkanni ila nuri zuwa ga haske bi iznihi da izininsa shi Allah wa yahdihim ila siratal mustaqim kuma ya shiryar da su zuwa ga tafarki madaidaici almuhim dai wannan shine abin da malami yake nufi cewa littafi abin da ke cikin qur'ani shine ilimi shine tushe na ilimi yake muqaddamin nabi sallallahu alaihi wasallam utiya jawami al-kalim annabi sallallahu alaihi wasallama an ba shi jawabul kalim kalmomi da suke takaitattu amma masu ma'anoni da yawa su ake nufi da jawabul kalim wato qalilatul mabani kathiratul ma'ani kalmomi ne ga su harufan su in kake diddiga su ba su da yawa amma ma'anonin suna da fa'i suna da yalwa suna da zurfi suna isar da sako da zaran an furta su an fahimce su واقتصر له الكلام اختصارا أن تكيت هذا تزن تكرنا ولهذا ورد النهي أن كثرة الكلام شيء ذاك هل يازو أكن يوي بمجالا والتوسع في القيل والقال يقوم هذا تزنجي وجن شيوا أم شي كذا أم فتا كذا أم فتا كذا أي تحاول من تكر هل يازو أكن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا إن الله لم يبعث نبيا إلا مبلغا الله بيأيكو من النبي مقاشي بيتبتاه وإن تشقيق الكلام kuma lallai mutum ya rinka keke zance min shaitan yana daga shida mutum ya rinka nema yadda zai kawo kawata zancensa ya rinka canza zance ya zama tuwon zancen nasa yana da daɗi wannan daga shaitan ne يعني أن النبي صلى الله أن النبي أبدا النبي كنبي تشيو شين تشيو النبي شيء النبي إنما يتكلم بما يحصل به البلاغ هي قاعدة اللي يفتي أبدا اللي يسد تاقوشه وأما كثرة القول أما يوي تزنجم وتشكيك الكلام يقوى كي يزنجم فإنه مضمون وأنا أبدا رجينا وكانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قصدا ai ina je wannan hamish da sai mun karanta shi yace wa kanat kutubun nabi wa kanat kutubun nabi sallallahu alaihi wasallam qasdan ta ku ga kutubun annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ta shi wa kutuba sawa kutuba na juma'a ne ko a a zai yi wa'azi ne qasdan annabi na takaitawa wa kana yuhaddithu hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yakan ba da labari لو عده العاد da ahsahu da mai kirge zai kirga lafazin annabi da bayanan da yayi zai kirga su zai iyakance su annabi sallallahu alaihi wasallam baya yawaita zance wa qala har annabi ke cewa inna min al-bayani sihra lallai fa daga cikin bayani da mutum zai rinka yi akwai sihiri wa inna ma qalahu fi dhanbi dhalika ibn rajab ce annabi fa ya faɗi wannan zance da yana mai zargin haka wannan shine fahimtar al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali cewa inna min al-bayan ihra ba yabo bane zargi ne wato kenan idan ya zama mutum zai yi bayani sai yadda bayanin sa zai mai da bata ko ƙarya ya masa kwaskwari masu koma gaskiya babu shakka wannan sihiri ne kuma mazmumi ne kamar yadda da yawa Allah ya hore musu irin wannan bakin za ka ga mutum shine ba shi da gaskiya amma idan ya tashi ya faɗi abin da ya faru shi ne gaskiya sai ɗora hannunsa a kansa ya rasa me zai ce saboda shi mara gaskiyan ya riga ya yi amfani da sihirin zancensa ya ɗauke mutane ya mai da ƙarya gaskiya ya mai da gaskiya ƙarya ibn rajab ya ce to wannan shine abin da annabi ke zargi a wannan bayanin cewa inna min al-bayani sihra amma inda mutum zai zo yana bayani dan ya bayyana gaskiya a matsayin gaskiya to kaga wannan mahmudin ne ba abu zargi bane to wa inma qalahu fi la fi dam dalika annabi ya faɗi wannan da yana mai zargin sa la madhal lahu ba yana yaban sa bane kama zanna dalika man zannahu kamar yadda wasu suke zato wannan shine mazhaba ta mafi yawan malamai suna ganin sunna min al-bayan sihra cewa madahi ne ba zammi bane ومن تأمل سياق ألفاظ الحديث قطع بذلك duk wanda ya kalli siyakin hadisin yadda ya zo zai fahimci cewa lalle annabi ya faɗe shi ne na mai zargin sa shi mai ta'aliki yake cewa qala ibn sa'd as-sihru qala qawmun huwa ikhraj al-batil fi surati al-haqq sihiri shine mutum ya fito da abin da yake ƙarya ya ba da shi a surar gaskiya sannan idan mutum zai zo yanzu ƙarya ne amma sai mutane su ga kamar gaskiya ne igiya ne mutum zai ajiye mutane sai su ga kamar maciji ne kaga ai ƙarya ne aka yi da gaskiya da sihiri kenan ko ko mutum dama abu na aljihunsa sai ya nuna kamar kawai daga iska ya dogo shi alhali ya yi tauri ne ya fito da shi daga aljihun sai ya nuna mutane mutane ba su gano ba to wanda duk ana ce masa sihiri wa yuqalu huwa al-khadi'a wasu kuma suna cewa yaudara ce فالسحر قال قوم هو إخراج الباطل في سورة الحج ويقال هو الخديعة وسمي السحر سحرا لأنه مصروف عن جهته أنا كما سهري سهري يسوب لا ينا كذا أبو لك فذكر ومنه ومنه قوله تعالى ومنه قوله سبحانه وتعالى فأنا تسحرون دم أكي جوياكو أكي كنزاكو وجهة تقدسيا ذو قتل kuma Qur'ani ke cewa in tattabi'una ila rajulan masbura wato ba ku bin kowa face mutumin da aka riga a canza masa jiha yace wa tirmidhi mun koma cikin littafin kenan tirmidhi wa ghayrihi an abdullah ibn amr marfu'an ya zo cikin sunan tirmidhi da wani imamu tirmidhi daga abdullah ibn amr marfu'an abdullah ibn amr bin al-as kenan sahabi yana dangana shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya ce inna allaha la yubghidu al-baligha min ar-rijal Allah yana kyamata yana kin al-baligha min ar-rijal mutumin da yake zance wanda yake da fasaha cikin mutane alladhi yatakhallalu bi lisanihi wanda bai rinka jiddu ya harshen ka kama tatakhallalu al-baqaratu bi lisaniha kamar yadda saniya take jiddu ya harshen ka wato zai rinka neman ya gyara zancensa ya jiddu ya fito da maganganar da yadda duk wanda ya ji zancensa ma zai ga zai zancen nashi zai ɗauke masa hankali da jawabin ma'ana a hadisu kasira a wannan ma'anar ba akwai hadisai da yawa da suka zo mabu'atun wa mawqufatun wasu daga cikin su an dangana su zuwa ga annabi wasu daga cikin su an dangana su zuwa ga zancen sahabi ne wa mawqufa ala amr ala umar wasu daga zancen kuma wa sa'ad wani zancen sa'ad bin abi waqas wa ibn mas'ud wani abdullahi bin mas'ud ne fada wa aisha wa ghairihi min as-sahaba da wasu cikin sahabbai wato sahabbai suna kiyamatan mutumin da zai yawaita zance saboda yana daga cikin alaman da ake gane ma munafikai da shi wala ta'rifannahum fi lahn al-qawl shi munafiki in yayi bayani zai dauke maka hankali wa in yaqulu nasma' li qawlihim ka'annahum khushubun musannada haka za ka ga zancensu ko da yaushe su ne suke da gaskiya shi kuma mai gaskiya ya kasa fito da bayani ta yadda zai gamsar da mutane amma su a ko da yaushe su ne da gaskiya ba sa da shi fa yajibu an yu'taqada annahu laysa kullu man kamura rasuluhu lil qawli wa kalamuhu fil ilmi kana a'lamu mimman laysa kadhalika ka ya zama dole an yu'taqada a kudurta cewa laisa kullu man kasura basduhu lil qawli ba duk wanda zancensa ya zama to yana fada zance da yawa bane wa kalamuhu bil ilmi kuma zancen magana ta cikin ilmi yake da yawa wajen kaga mutum da safe yayi karatu da rana karatu da daddare karatu da asubahi karatu wa'azi muhadara kaza da kaza ba shi ke nuna ilmi ba ba shi ke nuna cewa huwa a'lamu mimman laysa kadhalika ba yawan karatu yawan karantarwa ba shi ke ne da mutum wai shi ya fi kowa ilimi ba abin da malaki cewa ke yawan magana akan ilimi ba shi ke nuna cewa mutum ya fi kowa ilimi ba faɗaɗa zance a ilimi ta yadda mutum in ya ɗauko hadisi ɗaya ya yi awa biyar ana sharhi sannan sati mai zuwa wai da wani ya fito yake yake tunƙaho cewa ai babu wanda ke yake sharhin hadisi a kwashe sati biyar ana yi in da shi wannan jahilci ne jahilci ne shi wanda ya faɗi zancen awa nawa ya faɗi shi su wanda aka biya wa zancen awa nawa suka yi suka fahimta shi ke nan mutum ya kwashe zance ka yi ta su mutu ka yi ta su mutu wai mutum ya wai shi tun kafu yake yi ba wai hadisi ne a'a shi in zai sharhi sai ya kwashe fati biyar yana sharhi yana bayani kan hadisi da to yau shi za ka karanta zai bukari in za ka yi awa fati biyar kana karanta hadisi da hadisan bukari dubu shida da wani abu yau shi za ka gama su na dubu bakwai da wani abu ko kaga ko gulugul maran ba za a soke ba da haka yawan magana da faɗaɗa zance ba shine ilimi ba wani lokaci bukatuwa ne ake samu saboda kila yan bid'a sun rike sun ɓata zance sun lalata sun kawo shubuhohi to wani malami yana bukatar ya zo na ya warware shubuhohin da bayan daya kaga wannan bukata ce ta kawo haka amma haka kawai mutum ya zo na gaban ɗalibi ya ta sharhi ya ta sharhi wani wai sunan littafi sai da ya sati biyu yana sharhin littafi sunan littafi da malami ya rubuta ya yi sati biyu yana bayani akan lafazin wa ya saka ba wanda ya saka wannan wannan ba ilimi ba ne yakan cewa kwadubtulina bi jahalatin min an-nas ibn rajab yace an jarabce mu da wasu jahili cikin mutane ya ataqiduna fi ba'd man tawassa'a fil qawl min al-mutaakhirin su a ganin su duk wanda ya fada da zance ya buɗe zance wajen ya yawan yalwata zance min al-mutaakhirin cikin an baya suna kudirin cewa annahu a'lamu mimman taqaddama ya fi yan gaba ya fi waɗanda suka shuɗe ilimi ya fi mutanen farko ilimi fa yin hum man yazunnu fi shakhsin ko ba cikin su wanda ke zato game da wani mutum annahu a'lama min kulli man taqaddama min as-sahabati wa man ba'dahu yana ganin cewa wani ya fi sahabbai kaba ki dai ilimi shi kuma wani nan fa ba wai sahabi bane ba tabi'i bane ba asba'u tabi'i bane a ibn rajab yana magana ne akan zamanin sa wani yana ganin kai ai wani hanya da bi abubakar ilimi da su umar da su abdullahi bin umar bakuwa to da ya ga littattafansa ya ga bayanansa ya ga yadda yake fada da zance sai ya rubuci cewa ya fi sahaba maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba don komai ba likattarati bayanihi wa maqalihi saboda yawan zancensa da kuma bayanansa wa minhum man yaqulu cikin mutane yan mutaakhiruna in baya akwai wanda zai ce ko a'lamu min al-fuqaha al-mashhurin al-matbu'in shi abun sawalan mali ya fi su imamu malik da su imamu shafi'i da su imamu ahmad da su imamu abu hanifa ya fi su ilimi su ne al-fuqaha al-mashhurin al-matbu'in shahararrun malaman fiqhun nan ma'abuta ilimi da aka sani da ake ji ana ɗaukar mazhaban su ana yi to wa hada yalzamu minhu ma qabla in mutum har ya kudurci haka cewa wanda ke baya misali misali nake son buga misali kamar wani yanzu in ya kalli littafin shekul islam ibn taymiya ya ga da ibn taymiya yake kutsawa cikin fannoni na ilimi kuma ya fito lafiya lauye bayani tiryan tirye fata da bazance ya kuma yi rabbi ga waɗanda suke ma'abota fannin nan wani in bai hankali ba sai ya yi tunanin cewa ka ibn taymiya bai fi wasu sahabbai ilimi ba kuwa shin ibn taymiya bai ce sai imamu malik ilimi ba kuwa sai ya fara raya wannan a cikin zuciyar ko kuma ma wani ya kalli shekin muhammad nasir din al-albani sai kai ai wannan malamin hadisin hanya ko bai fi irin su imamu tirmidhi ma ba kuwa bai bai fi irin su ibn hibban ma ba kuwa saboda yana ganin ayyukansa mutumin da zai zo na yi ma ta hakikin as-sunanul arba'a da sunan nasa'i da sunan abi dawud da tirmidhi da ibnu majah ya kuda cikin ibnu khuzaima shi ma yayi aiki a kai ka san ba karamin mutum bane sannan kuma ya kama wasu daga cikin zuma ya jijjiga su ya ce wannan abin da ka faɗa ba haka bane haka sai ce kai wannan malamin ko bai fi su ilimi ba to amma ina tsakanin ma bai na tsara wa surayya tsakanin sama da kasa akwai tazara yace wa hada yalzamu minhu ma qablahu in har mutum ya kudurci haka to wannan zancen da muka faɗa na farko ya tafi da annabin shi ma me yake nufi idan mutum ya tunanin cewa wani malami ya fi su imam malik kenan zai tunanin cewa su imam malik su ma sun fi sabon maza Allah tunda abin da zai yawan zance ne kuma lokaci zamani na shuɗewa zance na ƙara faɗaɗa ana ƙara faɗaɗa zance ne a ilimi لكن ليس لنا هذا وهذا يلزم منه ما قبله لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولا ممن كان قبله سورة سوما ما لمن فكره هنا أجي مغنى زنت الناس يا في نوع الذكر باتشير سيوا فإذا كان من بعدهم أعلم منهم لاتساء قوله ذاك إليه لمن سوى الذكر باين سنتيز إليه سوى زنت يا في هذه كان أعلم ممن كان أقل منهم قولا بطريق الأولى zai zama so kenan waɗanda ma suka fi karancin zance suka fi waɗannan shugabannin karancin zance zai zama shi wancan ya kai da gidi ke ala sabili da aulawiyya ba san ko abin ya fito fili ba karatu ya fito yace ka tsauri ke nan wal auza'i wal lays wa ibn mubarak wa tabaqatihi kamar waɗannan zaratan malamin وممن قبلهم من التابعين سواء الكذوب بان سكن تابعي والصحابه ايضا كما صحابي بس زي tunanin cewa wa'annan malaman sun fi su ilimi kenan wato wani malami a wannan zamani ya fi ibn mubarak ilimi ya fi layth ibn sa'd ilimi ya fi sufyan al-thawri ilimi ya fi al-awza'i ilimi fa inna ha'ula'i kulluhum aqalla kalaman mimman ja'a ba'dahu su anna zantan nasu ya karanci akan wa'annan kurubanin su وهذا تنقص عظيم في السند الصالح wannan kuma in har aka ɗauki wannan zancen to akwai cin mutunci ga magabata na kwarai wani ya kalli shugabanni a immatul huda ya ce wani malaminsa ya fi su ilimi saboda rubuce rubucensa ko kuma muhadarorinsa ko kuma nakadinsa ko kuma munazara da ke yi wa isa su zannin ne kuma mutum ya muna masa zato kenan ونسبته لهم إلى الجهل وأصول العلم كما يدل ناس زواك جاهلتي لكما تقيتوا علمي ولا حول ولا قوة إلا بالله da ka su maza ba sannan dai su ne malamai kada mutum ya dubi cewa in ka kalli abdullahi bin mas'ud ko ka kalli abdullahi bin abbas ko ka kalli abdullahi bin umar ana tambayan sa wani abu sai ce annabi yayi haka wala qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kaga ba da ga abin da annabi yayi annabi Allah kuma ya ce a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce maka ai al'amru yaqtadi wujubi ila tajarrada an al-qara'in kaza kaza babu shi a gurin ba sa fada ba kawai dai kawo maka madarin zunzurutun ilimin ne yace wala qad sadaqa ibn mas'ud fi qawlihi fi sahaba hakika abdullahi ibn mas'ud yayi gaskiya fi qawlihi fi sahaba da yake faɗi game da sahabbai annahu cewa su sahabban nan fa a bar hadihi al-ummati quluba cikin al'ummar da babu wanda yake kai su kyawun zuciya nagartan zuciya babu wanda kai su wa a'maquha ilma babu wanda kai su zurfin ilimi wato ilimi mai zurfi ar-rusuku fil ilmi fi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa aqalluha takallufa kuma babu wanda kai su sauki wajen takallufi ba sa takallufi ba sa kwallafa ma kansu abu ce sai an yi bayani an kwamule shi a ba sa yi sai za ka samu yawancin su maganganun su kawai in suka yi zance za ka ga madarin ilimin ne aka bada me za ka faɗa aka rama kallahu game da murji'a ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake su yamur muslimu fusuqun wa qitaluhu kufr shikenan ya gama rabbinsa ga murji'a kuma duk wanda ya je zona ya yi tunani sai ka cewa a'a shi kenan fa an gama da burgiya amma wani yana bukatar a masa bayani a fayyace masa ai tafsiri ai bayani ai sharhi ai tafsiri kafin ya gane sannan kuma ai masa duk wannan wanda zai masa din ma bai riga ya fahimci abin yadda shi wanda ya sanya zancen ya gane zancen ba وروي نحوه عن ابن عمر ايضا irin wannan zancen shi ma fa an karbo shi daga Abdullahi ibn Umar وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علوم وأكثر تكلفا cikin zancen abdullahi bin mas'ud nan yana nuna cewa ban ba'dahum wanda suka zo bayan sahabbai a kullu ulum da suka su ilimi ba wa aktsaru takallufan kuma sun fi kowa takallufi da wahalar da kai wajen bayani qala ibn mas'ud ayyan ibn mas'ud yana cewa innakum fi zamanin lalle ku sahabbai ko kuma ku tabi'ai da kuka zo baya muna rayuwa da ku kuna ganin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna cikin hawan zamani kathirun ulama'u malaman zamanin nan suna da yawa qalilun khutaba'u amma masu zance suna da karanci ba kowa ke magana ba mutum ya dace ya cika da ilimi amma idan an zo an tambaye shi fatawa sai ya rinka neman wa zai amsa yanzu misali yadda ake cikin masallacin nan yanzu za ka samu su a zamanin nasu kowa malami ne kowa mahaddaci ne kowa yana cike da ilimi amma da wani zai zo ya ce a karmakumullahu ina da tambaya sai ce a karmakumullahu ka amsa wanda zai ce a karmakumullahu kai masa amsa sai su rinka turawa babu wanda ke tasaddi ya ce shi zai bada amsa duk da ilimin nasu ya cika ya ba ta ta haka ibn masud yake cewa ku kuna cikin wannan zamanin kathirun ulama'u malamai suna da yawa masu ilimi suna da yawa qalilun kutuba'uhu amma masu bayani masu zance masu wa'azi suna da karanci wa sayati alaykum zamanan da sannu wani zamani ne zo muku qalilun ulama'uhu malaman ba su da yawa ɗan kaɗan ne malaman kasirin kutuba uku amma masu zance suna da yawa kowa ya zama speaker kowa ya zama orator ya ɗauki microphone ya buga dama microphone kuma Allah ya sa ya sa ya ya zo da soki yanzu cikin mota ma sai ka kafa microphone ita surutu ka ba ruwanka kamar ta kura ilmuhu da haka duk wanda ilimin sa yayi yawa wa qalla qawluhu zancen nasa yayi karanci baya surutu da yawa fa huwa al-mamduh shine fa abin yabo bai ilimi amma bai baya yawan surutu ba ka jin shi da cikin hayaniya da gaddama da musu da waye shine na shine jin to shine abin yabo wa man kana bil aqli amma duk wanda ya zama so sabanin haka shi ba ilimi ne da yawa ba amma ga tara ga surutu fa huwa madmumun wannan abin zargi ne وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن فنجي النبي صلى الله عليه وسلم يا شيء داوة مدن اليمن بالإيمان والذكر سوى سنة الإيمان يجعل الإيمان يماني يا شيء داوة مدن الإيمان يجعل والحكمة يمانية أو رواية والفقه يماني إذا الإيمان يماني سورة الله تبيا الشيء ibn rajab sai ce wa ahli yamani su ko mutanen yaman abinda aka san su da shi a kullun nasi kalaman sun su kowa karancin zance wa tawassu'an fil ulumi da kuma fadin buɗe zance na ilimi lakin na ilmahum ilmun nafi' idan in ka samu malami yamani za ka same shi ilmin sa ya amfani ne qala allah qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam nafi'un fi qulubihim yana da amfani a cikin zukatansu ويعبرون بألسنتهم لا تتابع إلا في بيان لحرش الصنع بيان عن القدر المحتاج إليه من ذلك غربة أبو لك بكذا إن إلى مشيسك بادوا وهذا هو الفقه والعلم النافع ولا شيء فقهه ده إلمي أنفعه ونقال فأفضل العلوم بل يتناها في إلمي مفي أنفاني والذي فللا في تفسير القرآن shine ilimin da ke na fassara alkur'ani ka san menene saƙon da Allah ya turo maka dan shi alkur'ani ba an turo ne ba kawai idan a karanta shi e karanta shi ibada ne kuma an umurce mu da makaranta alkur'ani قل إنما أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. هنا في كتاب أمني أما ما وشي غاية بس karatun alkur'ani da kuma sanin ma'anonin alkur'ani shine gaya dan ka samu kai da dabbori kitabun anzalahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab da ka mutum ya rinka karanta alkur'ani yana da tadabburin ma'anonin alkur'ani da sakon da ke cikin alkur'ani babu wata aya cikin alkur'ani ba sai tana dauke da wani sako ne babu wata aya babu wata kissa da aka kawo a cikin alkur'ani face kissan nan tana ɗauke da sakonni da aka mutum ya yi karatu in ka karanta aya ka tambaye kanka mene ne abin da ake son ka gane me ya sakon duk ayar da mutum ya karanta akwai sakon da ke ciki ko dai sako ne wanda ke nuna sai nuna maka kudarar Allah subhanahu wa ta'ala cewa Allah mai iko ne akan komai ko kuma dai Allah yana jinka ko Allah yana ganinka ko kuma dai Allah yana son ka tsorace shi ko yana son ka aikata wani abu sako ne da ka babu wani ilimin da ya fi falala kamar ilimin fassara ma'anonin alkur'ani mutum ya san menene sakon da ke cikin alkur'ani kamar yadda malamin ilimin bin daji qur'ani nan sako ne daga Allah ba zai dace ba mutum ya samu sako daga masoyinsa ko sai aje sakon bai san menene a ciki ba wasiƙa ne misali sarkin garin ko ya rubuta maka wasiƙa ko shugaban kasa ko gwamna ko wani ne alfarma sai ya rubuta maka sako tura maka sai ka ɗauki sakon ka ajiye shi cikin aljihun ka baka karanta ba kawai ka je ka rataya shi a cikin kwakwatin ka ka ce ai wannan sakon da girma ne kai baka san menene a ciki ba mutum zai haka in na ce ko ba haka ci ba zai haka ba ina ce idan zan iya gaskiya ko idan idan mahaukan na da dama ya yi chronic a ce shugaban kasa ya rubuta maka wasiƙa baka san me yake ciki ba kawai ka aje shi babu wanda bai yarda da wannan to shi qur'ani ya fi sakon shugaban kasa sako ne na rabbul alamin mutum sai ya ɗauke shi yadda yake abun hafi ya aje shi a drawer da ramadani yayi ya fito da shi ya karanta bai san menene a ciki ba in ramadani ya wuce ya doko ya maida cikin kwabar shi wanda bai makashi adalci ba hawala ibn al-ladina takhudhu al-qur'ana mahjura kun kaura cewa al-qur'ani dama hajrul qur'ani yana da daraja akwai wanda zai kaurace ma karantawa akwai wanda zai kaurace ma sanin ma'anoni akwai wanda zai kaurace ma aiki da shi akwai wanda zai kaurace ma da imani da shi dukkan su yana shiga daraja su ne na al-hajr haka mafi amfani cikin ilimi shine fassara alkur'ani musamman Allah ya mana falala a wannan zamani Allah ya mana baiwa babu wanda ke da uzuri ne kace baka san ma'anar Qur'ani ba inda zaka dauki tafsirin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi zaka fahimci menene cikin Qur'ani inda zaka je ka dauki tafsirin menene da'iyar jilo wa fassirus tanzil Sheikh Jafar Mahmud Adam alaihi rahmatullahi da zaka fahimci ma'anar Alqur'ani MP3 ne kawai zaka duka sai ka sa a cikin motinka ka sa a gida yaranka da iyalanka suna ji suna jin Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza har a sauke a sake dawowa a sauke ba ka da wani uzuri kace baka san sabon Qur'ani ba a wannan bai zamani wanda ba sai mutum ya ji ya zo na gaban malami ba in ka dauki tafsirin Sheikh Jafar an ga an sauki ga malaman sunna dan ko ina ana tafsiri tafsirin nan kuma an ja an an taskace shi kawai zuwa za ka yi ka ɗauka idan aƙida ne kuma birnin kudu za ka yi tafsiri da aƙida madaran zuru-zurutun aƙidan ahlus sunna wal jama'a za ka ji shi in kuma wannan tafsirin da kake so na hadisi ne to rijiyar ilimi na da malamin mu Allah ya kara masa lafiya to za ka samu duk wani irin tafsirin da ke so ga sunan to wani uzuri kake da shi za ka ce baka sani ba don haka mafi alkhairin ilimi wallahi shi mutum ya fahimci tafsirin ma'anonin alqur'ani ka so na ka zo na ka saurare su ka ji su musamman ɗalibin ilimi ɗalibin ilimi shi ma ya samu lokaci ya bi tafsirin nan ya saurari tafsirin ba karamin amfani ba ne wa ma'ani hadith sannan mutum ya dubi ma'anonin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam su ma ga sanan Allah ya muna ni'ima Dr. Ahmad Bamba Allah ya ji gansa kutubu sita ya soke su ya soke muwatta ya shiga cikin sunan dari kafin ya tsula ya kiran kasu nan shi abubakar mahmud kuma ya karanci buhari ga littattafan nan gaba ke da an riga an karanta su an aje mana mutum ya san menene abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ɗaliban ilimi su ma su je su zauna gurin malaman su karanta da su su ɗauki sahihul buhari su karanta su ɗauki kutubu sittin nan su karanta a bisu wa'annan littattafan ba na kan kwabad ba ne ba na kan rufufu ba ne wai mutum ya ɗora shi a can ba don haka aka yi su ba in ka dubi magabata mutum wani lokaci a kowanne da ke karanta wa'annan littattafan zama uku ya karanta sai hulu bukari fatihul bukari zama uku aka yi aka soke sai bukari amma nan gurin kun da sun aka kame ba sai kaga an ja shekaru malami ana yi kafin a gama an kai zakka za ka rabin aji an zube su dama inda ake inda ake da kwazo shi ne za a yi tsahara za a yi sallah za ka ga ɗaliban sun cika ana shiga babin zakka ko babin wani abu sai ka fara dan kallacewa abin ya fara wahala shi ma malamin ya gaji sai ga an rufe karatu saurari hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wal kalam fil halal wal haram bayani akan halal haram kasan menene Allah ya halatta menene abin da Allah ya haramta hukunce hukuncen ayyukan da kake yi kana ciniki ne kana kasuwanci ne kasan hukunce hukuncen nan babu wani cikin mafashi sai kaga cewa mai siya ne ko mai siyarwa duk wani wanda ka samu amma a wannan zamani babu abin da mutane suke jahiltar da kamar hukuncin hukuncin kasuwancin nan gashi kuma kowa za ka ga ana ta a shiga kasuwanci a shiga kasuwanci ai kasuwanci ai diversifying amma ana ta diversifying babu ilimi a zamanin sahabbai ba ka shiga kasuwa sai ka san ilimi da kasuwanci sannan ake bari ka shiga cikin kasuwa da kada ka je ka lalata mutane kasuwanci da kana daga cikin ilimin da ake son a sani halal haram kuma kana ma'asuran an sahaba ka san irin asarin da suka zo daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in wa tabi'in da tabi'una waɗanda suka zo bayan su Ɗauki musannaf na Ibn Abi Sheba, musannaf na Abdul Razzaq, wanda suka tattaro asa na sahabbai don ka fahimci yaya ma suka yi addini saboda duk abin da ba su yi ba na addini to ba addini ba ne har ranta da kiyama duk abin da ya zama kabin cikin rayuwar sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam babu shi to har ran tashin kiyama ba addini ba ne ko da kuwa duk duniya za ta rinka yi shi to ba addini ba ne ila an yantahiya ila a'immatul islam a dauki zantukan su har zuwa ga lokacin da za a zo kan a'immatul islam al-mashhurin المبتدا بهم irin su a'immatul الاربعه da wasu su الذين سميناهم فيما سبق وان muka ambace su abin da ya gabata irin su layth ibn abi sa'd layth ibn sa'd irin su imam shafi'i irin su al-awza'i irin su sufyan al-thawri kabibi asara sun suka ga wani irin addini suka yi wani irin aqida suka bi aqidan su ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa tun kafin a fara samun bautewa kafin a haifi wani wanda ake ce ma ash'ari balle ka zo ka ce kai ash'ari tun kafin a haifi abul hasan al-ash'ari ake aqida aqidan waɗannan mutanen magabatan da su ita ce aqida amma duk abin da ya zo baya lokacin da bid'a ta riga ta yaɗu wani yazo shi ba ash'ari wani ya ce shi a'a shi kullabi ne wani ya ce a'a shi kaza ne a zo a ita aqidu ko wai a ce shi ne aqidan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya za ka dangana aqidan ka zuwa ga aqidan wani kuma ka ce na annabi ne ai ba zai yi ba duk sanda aka dangana aqida zuwa wani ya zama ba za a tsare wani sallallahu alaihi wasallam aqida sai daga cikin aqidar ahlus sunna ko sunne sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunne jama'a amma ka ce aqidar kullabiyya kuma ka ce aqidar annabi sallallahu alaihi wasallam to ina ina ronka da kullabiyya to da abin da yazo daga wannan shi ake izina da shi وضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلم mutum ya kiyaye abin da aka ya zo ma rubi anhu mutum ya kiyaye abin da aka ruwaito daga gare su sahabbai tabi'ai asbabu tabi'ina su imam malik su imam shafi'i abu hanifa su layth bin sa'ad al-thawri abdullah abdurrahman bin mahdi abdullah bin mubarak abin da aka rubuta aka ruwaito to shi ne mafi kyawun ilimi ma ta fahimi mutum ya fahimce shi wa ta'alluqihi ya yi riko da shi wa tafakkusu fihi ya fahimce shi da kyau wa ma hadatha ba'dahu min at-tawassu'i amma abin da ya faru bayan waɗannan na fata da zance la khayra fi kathirin min babu alheri cikin tayawa daga cikin shi illa an yakuna sharhan li kalamin sai idan ya zamanto ana bayani ne ana sharhi ne likalamin ga wani zance ya ta'allaku bi kalamihim wanda ke da alaka da zancen su wato zance ne ake gini kamar gini ne akan zancen su wannan shine ke da ake ni anan gurin yace min kalamihim ka duba ta'alik ya ce la'alla qasdahu bi kalamihim abin da ke da alaka da zancen su wa amma ma kana mukhalifan li kalamihi amma duk abin da ya sa zancen wa'annan fa aktaruhu batilun yawansu ƙarya ne aw la manfa'ata fihi ko kuma babu amfani fi kalamihim fi dhalika kifayatun wa ziyada in ka dubi zancen su zaka samu abin da zai ishe ka hadda gani wala yajid fi kalami man ba'dahum min haqqin ba za ka samu wani ba za ka samu wani gaskiya ko wata gaskiya a cikin zancen waɗanda suka zo a bayan su ba illa wa huwa fi kalamihim mawdu'un ba ce sai ka same shi akwai shi a cikin zancen magabatan nan bi auda bi lafzin wa aqsar ibara da zance mafi karanci da ibara mafi takaituwa wala yujad fi kalami man ba'dahum min batil kuma ba za ka samu wani zance da ƙarya a baya a wani zancen waɗanda suka zo bayan su ba illa wa fi kalamihim ma yubayyinu butlanahum a ce sai ka samu cikin zancen magabata akwai abin da ke bayyana ɓacin wancan zancen liman fahimahu wa ta'ammalu ga duk wanda ya fahimce shi yayin nazari ويوجد في كلامه من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا ما لا يحتدي إليه من بعده كما أنا فاهم في كلامهم أشكل زلتم بقبات أنا بري من المعاني البديعة معنوني نقول جنا الزجري والمآخذ الدقيقة دكما bidiha wanda suke da zurfi mala yahtadi ilayhi man ba'dahum wanda zan zaka samu waɗanda suka zo bayan su ba za su iya irin wancan tunanin ba wala yulimu bihi ba za ma iya gane ba zai iya gane shi ba kamar ya kuma da ilmi min kalami dan haka duk wanda bai tuki ilimi daga magabata na kware ba fatahu dalika alkhairu kullu zai rasa wata alheri ga baki ɗansa ba ma ya ku fi kathirin min al-batil tare da abin da zai rika fasawa ciki na ƙarya da lalaci da ƙarya da da bata mutaba'atan liman da afara anhu wajen bin waɗanda suka zo bayan su sai mai naji an ce mun minti biyar sun da sun sai ce za mu je tsayawa a nan sai wannan gaba ce mai kyau za mu iya tsayawa a nan dan sai fara bayani ne akan kai kuma in za ka bi zancen magabata kai da za ka bi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam za ka bi zancen sahabban manzo Allah za ka bi zancen tabi'ai da ashabu tabi'ina to kuma dole fa sai ka je kai karatu ka san ya ake gano zance mafi zance sahihi da wanda ba sahihi ba to kuma shine abin da zai kwadaitar da mu akai Allah ya kama dace sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ai da lambik ina ƙara sanarwa game da limitin mutu an samu abin an samu duka an samu duk kudin kudin ya cika an yi alkawari to masha Allah ko kun ga wannan ya nuna kenan wanda fi dalika fil yatanafasil mutanafisun duk wanda yake son ya ba da gudunmuwa to ya gaggawa wajen ba da gudunmuwan yanzu don za a fara aiki wannan sako ne ga waɗanda suke cikin masallaci da waɗanda suke wajen masallaci da waɗanda suke sauraro daga nesa wanda ke da hali da zai taimaka ya taimaka fi sabilillah wanda ya ba da ikon taimakawa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.